قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا فدا أيضاً الله صلى الله عليه وسلم يقضى الدعاء هو العبادة والدعاء والعبادة روكان الله شيني تنتر بوتر الله وقام الذين تنكر بوتر الله ثم قرأ قول الله تعالى ثم قرأ قول الله تعالى sannan ya karanta faɗin Allah maɗaukacin sarki sannan ya karanta faɗin Allah madaukakin sarki wa ƙara rabbu kuma du'uni
وقال ربكم ادعوني ya ce ku roki ubangijin ku Allah maɗaukacin dukkan bukatun ku wa ƙala rabbukum ud'uni ubangijin ku Allah ya ce ku roke ni wa ƙala rabbukum ud'uni ubangijin ku Allah ya ce ku roke ni astajib lakum ni kuma zan amsa muku astajib lakum ni kuma zan amsa muku إن الذين يستكبرون عن عبادتي kaga waɗanda suke girman kai gabarin roƙo na bukatunsu sai da kulu na jahannama dakhirina sai da kulu na jahannama dakhirina سيدخلون جهنم داخرين
da sannu za su shiga wuta jahannama suna kaskantattu wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa فادعوا الله كروك الله مدوكجين فالكي دكم بقاتنكو مخلصين له الدين كنا ما سدركك الدين أغريشي ولو كره الكافرون كودا كافري بسسوا كمبا فسر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة ثم قرأ قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي إن الذين يستكبرون عن عبادتي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سيدخلون جهنم داخرين وقال الله تعالى فادعوا الله فادعوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني وإذا سألك عبادي عني وإذا سألك عبادي عني وإذا سألك عبادي عني idan bayina suka tambaye ka dangane da ni fa inni qaribun to ga gaya musu ni kusa nake da su fa inni qaribun to ka gaya musu ni kusa nake da su ujibu da'wata da'i ujibu da'wata da'i ina ina ina karantawa da hafsu ne ko kuma kun karanta da warshi warshi shi ke cewa ujibu da'awata da'i a wato ba da iji nake karantawa ba an gane ina karantawa da hafsu ujibu da'awata da'i ina amsa kiran mai roƙona idza da'ani idan ya roƙe ni falyastajibu li falyastajibu li ka gaya musu to su nemi amsawa ta falyastajibu li to ka gaya musu su nemi amsawa ta wali uminu bi kuma su yi imani da ni la'allahum yarshuduna in suka yi hakan za a shiryar da su la'allahum yarshuduna in suka yi hakan za a shiryar da su wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka dangane da ni fa inni qaribun to ka gaya musu ni kusa nake da so ujibu da'wata da'i kuma ina amsa kiran mai kira ujibu da'wata da'i kuma ina amsa kiran mai kira idan da'ani idan ya kira ni idan da'ani idan ya kira ni Idan ya kira ni فليف yastajibu li yastajibu li saboda haka su nemi amsawa ta saboda haka su nemi amsawa ta wal yu'minu bi wal yu'minu bi wal yu'minu bi wal yu'minu bi kuma su yi imani da ni kuma su yi imani da ni la'allahum yarshuduna la'allahum yarshuduna in suka yi hakan za a shiryar da su a basara wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة الدعاء والعبادة ثم قرأ قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي mai kira kura ujibu da'wata da'i idza da'ani idza da'ani falyastajibu li falyastajibu li falyastajibu li falyastajibu li فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لعلهم يرشدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي جهنم داخرين وقال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني إذا دعاني فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب الدعاء أنا أمسى الدعاء يستجاب الدعاء أنا أمسى الدعاء في أربعة مواطن في أربعة مواطن أولا لهدو في أربعة مواطن أولا لهدو يستجاب الدعاء أنا أمسى الدعاء في أربعة مواطن أولا لهدو يستجاب الدعاء أنا أمسى الدعاء يستجاب الدعاء أنا أمسى الدعاء يستجاب الدعاء أنا أمسى الدعاء يستجاب الدعاء أنا أمسى الدعاء في أربعة مواطن أولى هدوء في أربعة مواطن أولى هدوء يستجاب الدعاء أنا أمسى الدعاء في أربعة مواطن أولى هدوء يستجاب الدعاء أنا أمسى الدعاء في أربعة مواطن أولى هدوء عند التقاء الصفوف عند التقاء الصفوف عند التقاء الصفوف عند التقاء الصفوف عند التقاء الصفوف عند التقاء الصفوف عند التقاء الصفوف a lokacin haɗuwar rundunoni guda biyu wato ta musulmi da kafirai عند التقاء الصفوف a lokacin haɗuwar rundunoni guda biyu Aha. an gane a filin yawwa an gane karatun عند التقاء الصفوف Ah. Ah. inda nuzulil gaiti da lokacin saukar ruwan sama wa inda nuzulil gaiti da lokacin saukar ruwan sama wa inda iqamati salati da lokacin iqamarta da sallah wa inda ru'yatil ka'bati da lokacin da aka ga ka'aba wa inda ru'yatil ka'bati da lokacin da aka ga ka'aba wa inda ru'yatil ka'bati da lokacin da aka ga ka'aba wa inda ru'yatil ka'bati da lokacin da aka ga ka'aba kawawul bayaqiyo bayaqi ne ya rawaito ana biyu mamata daga biyu mama radiyallahu anhu Allah ya kare yarda a gare shi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا فلا يستجاب الدعاء أنا أمسى الدعاء في أربعة مواطن أورار هدو عند التقاء الصفوف أهم وعند نزول الغيث وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة وعند رؤية الكعبة رواه البيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه an gane ko waɗannan wuraren lokacin da na amsa addu'a in kana da wasu abubuwa da kake son ka miƙa an gane ko to ana kula da waɗannan lokutan suna da yawa amma wannan yana daga wuraren da ake kula da su an gane ko lokacin da aka je filin daga ga rundunar arna ga rundunar musulmi masu la ilaha illallah an gane ku lokacin da aka fara karabiya tsakanin su to a wannan lokacin mutum ya roƙi Allah subhanahu wata'ala dukkan bukata Allah zai amsa masa akan sharar nan da na faɗa guda hudu ko dai karara a amsa yanzu kaga abun ko kuwa a canja maka da wani abun ba wanda ka roƙa ba amma wannan din ya fi alheri ya fi wanda ka neman ma an gane ko a tsare ka daga wani bala'i da ya soya ya zo ya rukurkushe ka an gane ko ko kuma a bar ma sai ka je zahira ka ga tari da yawa a sai wannan duk addu'a ka sai da ba ka ba duniya ba ina fata an gane to wannan da yawa wasu suna ta su sun roƙa sun roƙa dama mu ai mun karanta ko eh Allah yana karbar addu'ar ko kuma da Allah yana karbar eh a ba malai ko jiro ba yi an yi karatuka da yawa kuna barin suna zubewa yana faɗa da ni na yi roƙo na yi roƙo hannu ba ba ba na yi ba mu bayan wannan bayan wannan an gane ko lokacin haɗuwar rundunoni hakanan lokacin da ruwan sama ya fara sauka to duk ya tsawon lokacin lokacin da ake ruwan sama an gane ko to in kana da wani abu da kake so an gane to zungura a wannan lokacin mi ka mi ko na tura wannan lokacin yanzu nan lokacin ne na karba ina fata an gane haka lokacin da aka zo an daidaita sahu an gane an daidaita sahu za a tada sallah an gama daidaita sahu an ce ladan ya yi kama ya fara allahu akbar allahu akbar an gane go sannan tsukin kafin ya kammala liman ya kabbara dan wannan tsukin ka kan kana kana jefawa an karba kana miƙawa an shi ke na magana ta gani haka yana wanda Allah ya masa baiwa ya je aikin haji ko ya je umra an gane ko yana daga wuraren da ake son a yi addu'a saboda kana miƙa ta ana karba an gane ko da ya kai da kaga kama wato an yi wani abu wannan tambayar taka ta janyo wani abu cewa yana daga wuraren amsa addu'a an gane ko duk da wasu ba sa so ba su yadda ba inda annabi yake annabi muhammad an gane ko wurin da yake zaune wurin da yake kwance to yana daga wuraren amsa addu'a saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wa staghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahim cewa walau annahum da cewa su muminai musulmi an gane ko izzalamu anfusahum da za su zalunci kawunansu a wajen yin abubuwan da ba daidai ba an gane ko na saban Allah da zunubai da abubuwa ja'uka sai suka zo wajen ka ya rasulallah an gane ko da suka zo wajen ka fastagfarullaha sai suka nemi gafarar Allah ba fa suka nemi gafarar ka ba ya rasulullah inda wasu suke rikicewa kenan ba sa ganewa an gane ku fastagfar sun zo wajen ka amma da suka zo wajen naka fastagfarullah suka nemi gafarar Allah an gane ko fastagfara lahumur rasulu sai manzon Allah ya sa baki a wajen neman muku gafara din an gane sai ya sa baki a wajen neman muku gafara an gane ko lawajadullaha tawaban rahim lallai da sun samu Allah mai yawan karɓar tuba mai yawan gafara mai yawan jin kambayinsa yana fata an gane to sai wani an gane ko sai irin wannan tambayar da kai cewa da za a hasko wannan wajen a talabijin shi ma ya yi addu'ar ko kuma in ya ga ainihin an hasko inda annabi yake sallallahu alaihi sai ya ce Allah musalli ala sayyidina Muhammad yamar salati an gane to wai wannan ya yi ko bai yi ba ko sai ka je can kana can an gane? saboda haka yanayin to gaskiyar magana duk a inda ka yi yayi ko a nan ɗin ka gani ka yi talatin ko ka yi addu'ar an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓi wannan abin nan to haka kai ma an gane ko ko a hoton ka ganta ko a hoton ka ganta abin da ake so ka ganta a can an gane amma ko a nan aka hasko ka ganta to roki Allah tun da dai ai shine mai amsawar ko kuma in ya ga dama ya amsa ko wanda zai ce a Allah ba ko zuwa yayi ba akwai wanda zai mar wannan saboda ko ina ayi a roki Allah subhanahu wataala ina ba dan gane to lokacin ganin kaba shi ma wajen roƙon Allah ne ayi addu'a Allah subhanahu wataala kaba ma yustajabu du'a adabu du'a'u ah, fi arba'ati mawaqina inda shikai sufufi inda shikai sufufi wa inda nuzulil ghaifi wa inda nuzulil ghaifi وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة رواه البيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة ثم ترى قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سورة الكافر آية 60 كو وقال الله تعالى ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب الدعاء في أربعة مواطن عند ال- عند التكاء الصفوف وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة رواه البيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه ga wani zan karanta kurin faɗa faɗa ko da sau ɗaya ne kwan wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa fi du'a'i a cikin lamarin addu'a la yuraddu inda nida'i ba a mai mai da ita lokacin kiran sallah wa inda albasi a lokacin haduwa da abokan gaba ina yalhamu ba'duhum ba'da lokacin da sashi ya cakuda da sashi wato musulmi da abokan gaba wata hatal matsari da lokacin saukar ruwan sama rawahu abu dauda abu dauda ne ya rawaito an salibin sa'adin daga salu dan sa'adu radiyallahu anhuma Allah ya kare yarda a gare su wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama اطلبوا إجابة الدعاء كنما أمسى الدعاء وجن الله عند التقاء الجيوش a lokacin haɗuwar rundunoni guda biyu wato ta musulmi da kafirai wai kamata salati da lokacin ikamarta da sallah wani zuli lagaisi da lokacin saukar ruwan sama rawahul bayaqiyo bayaqi ne ya rawaito an makahulin daga makahulu radiyallahu anhu Allah ya kare yarda a gare shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا كاشف البلوى ويا أهل الثناء ويا لطيفا بالعباد الصبنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وحرنا وعبدنا وهادرنا وغائبنا وطائنا وعاصينا الله يجزيك ما يفهمه Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya ji kan matanmu da suka rasu Allah ya ji kan ƴaƴanmu da suka rasu Allah ya ji kan ƴan uwanmu da suka rasu Allah ya ji kan abokanmu da suka rasu Allah ya ji kan malamanmu da suka rasu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu Allah muna roƙon Allah ya yi wa ɗaliban mahadul khair albarka Allah ya yi wa ɗaliban mahadul khair albarka daga yanzu har izuwa ranar alkiyama Allah ya muku albarka Allah muna roƙonka ji yaron da ya zo nan makarantar don ya karatu ko ya karatu a wajen wanda ya karatu a nan makarantar ko ya karatu a wajen wanda ya karatu ko ya karatu ko ya karatu ko ya karatu ko ya karatu a nan makarantar Allah ka yi masa albarka Allah ka ba shi karatu mai yawa Allah ka ba shi ilimi mai amfani Allah ka ba su hadda alkur'ani Allah ka ba su ilimi mai yawa Allah ka ba su ganewa Allah ka ba su fahimta Allah karka tabar da ladan da muke nema a waɗannan ayyukan Allah karka tabar da su Allah ka tabbatar mana da abin da muke nufi akan kanmu da iyayenmu da malamanmu da 'yan uwanmu gaba daya Allah subhanahu wataala ya karba mana Allah ya mana albarka baki daya Allah ya yalwata makarantarmu Allah ya yalwata makarantunmu Allah ya kare makarantunmu Allah subhanahu wataala ya kare imaninmu Allah ya yalwata arzikinmu Allah Allah subhanahu wataala ya yi mana buɗe buɗe na alkhairai duk wanda yake da wata bukata ko take da wata bukata wata ba ba ambata ba ita ta san shi ko shi ya sani Allah subhanahu wataala ya biya gaba daya Allahumma salli ala